أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم
صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من المغال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين إخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا يا أبو المكجي daga cikin abin da su waɗannan kafirai suna jayayya da shi game da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da suka nema cewa sauran annabawa da manzanni duk suna da mu'jizozi da suka zo da inda su to shin wannan annabi ne yasa bai zo mana da wata mu'jiza bayyananna wadda za mu ganta mu ce lalle wannan ta ba da shaida kan shi gaskiya ne yasa bai zo da wasu mu'jizozi ba وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه sunce me yasa ba saukar masa da wasu ayoyi daga ubangijinsa ayoyi a nan ana nufin mu'jizozi idan qur'ani ya ambaci da aya aya takan zo da ma'anar aya qur'ani ta ce na alqur'ani takan zo kuma da ma'anar abu abu ababayen mamaki na al'ajabi waɗanda Allah ubangiji ya kunsar da su halittar sabin da ya kewaye da musamman da ƙasa itatuwa da koguna da duwatsu da tekuna da kuma dabbobi da sauran da ɗan adam da halittar da yake jikin shi duk dai waɗannan suna daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala haka nan idan an ce aya kuma ana nufin mu'jiza abinda Allah ubangiji zai aiko saboda ƙarfafa annabawa na kesa al'ada inda bai saba wato mutum a matsayinsa na ɗan adam ba zai iya yi su ba da ikon kanshi to waɗannan masu ma ayoyi ne to sun ce me yasa Allah bai aiko da wasu mu'jizozi tare da shi ba shi kul innama al-ayatu inda Allah ta ce musu ayoyi sun kasance a wurin Allah ne ni ba ni da ikon zo muku da wata aya mu'jizozi duka suna karkashin ikon ubangiji da baraka wa ta'ala shi ne ya ga dama ya sauka in ya ga dama kuma ya rike wa inna ma ana nazirun mubin ni kuma ban kasance komai face kasance na mai gargaɗi ne in zo in muku gargaɗi da harshen da za ku ji kuna ji kuma in muka bayani bayyananne yadda za ku fahimce ni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kullum yana yana bayanin irin waɗannan abubuwa wato mu'jizozi Allah ba sauran annabawa abubuwa ne na mamaki waɗanda a lokacin a lokacin da suka auku ne za su yi wato za su zama hujja bayan suka wuce ko kana so ka nuna da sai ka ba da labari ya ce wato Allah bai aiko da wani cikin hadisi na Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cewa Allah bai aiko da wani manzo ba wanda wato sai ya bashi wasu mu'jizoji ko kuma ayoyin da za su karfafa shi wurin waɗanda aka aiko shi gare shi duk wani annabi da ya zo da wata mu'jiza idan ni kuwa mu'jizan da aka bani wahayi ne Allah ya saukar min wannan wahayi shine alqur'ani kuma fa arju an akuna akthara tabi'an yawm alqiyamah ina fata ko zan fi su duka yawan jama'an da za su bi ni akan abin da na zo da shi gobe a lahira abin da yasa manzo Allah ya faɗi wannan magana saboda su gujewoyin sauran waɗanda aka ba su Musa alaihi salam kamar dai waɗannan mu'jiza ta zance da ubangiji misali da mu'jizar wato sanda da mu'jizar wato hannu da ya sa cikin kafaɗa ya fitar da dai sauran abu da aka ba su da mu'jizar keta abin da raba kogi teku ko kuma kogi yadda aka taka aka wuce duk waɗannan mu'jizojin sun faru waɗanda suka halarce sun gansu amma kuma sauran labari ne amma mu'jiza rayayya wadda ko kowa kuma a kowane lokaci tana iya tana so ka canta za ka kai ta a Qur'ani cikin dukkan abubuwa na mamaki kaga labarin annabawan nan kafin annabi ya zo ba wanda ya yi maganar su ko da suke suna nan a littattafan kiristoci amma ba bisa tsari yadda suna nan cikin qur'ani ba Allah da wahayi ne ya nuna su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin su kuma ma wata mu'jiza ce annabi ya zo da ita ga mutane kuma qur'ani hujja ce tun daga lokacin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa ranar tashin kiyama وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم كثير مسوء suna neman mu'jizozi daga gare ka shin bai ishe su ba mun saukar mu bai ishe su aya ko mu'jiza ba wannan littafin da muka saukar da suka saukar gare ka wanda kana karanta shi gare su dare da rana safiya da yamma duk wato suna jinsa ana karanta kuma ana karanta shi kuma ya kunshi abubuwa na mamaki da yawa da ishe su hujja ba inna inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun lalle da kai cikin ayoyin alqur'ani da ake karanta wa mutane din nan akwai rahma Allah ubangiji ya sanya rahma ga bayinsa a cikin wannan alqur'ani kuma da kwai abu a wa'azantuwa ta wa'azi zikra wa'azi a cikin wannan alƙur'ani da yasu da kawai ga waɗanda ga mutane masu imani idan Allah ya rubuta da imani da alƙur'ani ya ishe su wannan ba yana nufin cewa manzo Allah babu wasu mu'jizojin da suka bayyana tare da cewa a'a ya samu mu'jizoji iri iri wato ba su gaza na sauran annabawa ba amma ana maganar mu'jizar da za ta dawwama don waɗancan duk abubuwa ne waɗanda an gani ko kuma an gane kuma lokacin shi ya wuce shi ma ya wuce amma wannan Qur'ani gashi yana nan yana nan dai a hannayen mu kul قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا kace musu ya ishi ya ishe mu ni da ku ya isa shaida tsakanina da ku Allah ubangiji mahalicci wanda ya halicce ni ya halicce ku shine shaida na akan cewa shine ya aiko ni
يعلم ما في السماوات والأرض ilimin ke cewa duk abin da yake sammai da ƙasa da baki daya shine masanin duk abin da sama ta kunsa da kuma ƙasa ta kunsa والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم sai الخاسرون waɗanda suka yi imani da gumaka da sauran abubuwan da ba- ba- abubuwan da aka yi bauta musu wato waɗannan sun yi imani ne da ƙarya wa kafaru billah kuma sun kafurce da Allah ubangiji na ɗaukakin sarki ulaika humul khasirun waɗannan su ne taɓaɓɓu su ne waɗanda sun yi hasara wato ba su yi riba ba ba su yi riba rayuwarsu ba ويستعجلونك بالعذاب duk lokacin da ka kwatan- ka karanta musu Qur'ani ka kwatanta musu wannan bayani cewa alqur'ani kadai ya isa hujja mu'jizojin da aka ba sauran annabawa ba su fi alqur'ani ba alqur'ani shine mu'jiza madawwamiya sai su koma kan rashin yarda su ce wa yasta'jiluna min asrshi kenan kace in ba mu bi ba mu bi ka ba za ka sauko mana da azaba to azabar ta zo ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب abin da dai su ba su sani ba duk abubuwan da suke duniyan nan haihuwa ne rayuwa ne mutuwa ne arziki ne ƙarfi ne rauni ne wadata ne talauci ne ilimi ne jahilci ne duk waɗannan Allah ubangiji ya kaddara su tun mutane ba su duniya ba kowa abin da dai yana gaban shi Allah ya riga ya rubuta masa zai zo ya tarar abubuwan nan duka kamar yadda dama mun faɗa abubuwan da shi a shigaru ne a gabansa wannan numfashi Allah ubangiji ya halice shi tare da mutaku zai zuwa lahira kana tafiya da wannan numfashi wato numfashi ɗaya taku ɗaya abin da zai same ka a cikin wannan numfashi Allah ya sani ya riga ya rubuta shi dan bai faru ba saboda haka azabar da kuke nema ai an sa maka lokaci ne na musamman sai lokacin ya zo wato Allah alhalimu ne shi Allah bai tsananin wato hakuri ga tabbaci ba don kun sun nemi abun sai ya mutu ba a'a sai idan lokacin abin yayi kaddara ta kasance kashi biyu akwai kaddarar abin da ake yi a shekara wato abubuwan da ake yin su a shekara kamar abin da Allah Ubangiji zai sa a hannun mala'iku don su zartar wato daga cikin ilimin Allah a lauhul mahfuz ko ummul kitab a ɗebo wani abu a kawo lauhul mahfuz daga lauhul mahfuz a sanar da abin da ya shafi shekara na rayuwa da mutuwa da haihuwa da girma talauci sarauta menene duk abin da zai faru a shekarar nan shine Allah zai tsere ya ba mala'iku manya-manya su goma ɗin nan da an san su sannan kuma a raba a raba kowane aiki ga wasu mala'iku da sun ce anta da shi suna ne wannan abu wannan kaddara wato na biyu kenan kaddara na farko abubuwan da ba wanda ya sani sai Allah shi kaɗai ya tsara abunsa ba taimakon mala'ika ba taimakon wasu annabawa ko manzanni ko mutane a ba shi kaɗai ne shirya abunsa wane ɗin nan za a za a haife shi lokaci kaza zai yi shekaru kaza zai samu a rayuwarsa da abu kaza abu kaza zai faru ran kaza zai buga mana tsoba wato numfashi zai kare ya isa lahira ya buga abokin mishi ya shiga to waɗannan duk Allah ya riga ya zartar da su. saboda haka su neman azaba da suka yi gaggauta azaba da suka yi nema don su sun nema Allah ba zai ba zai ba su ba domin su sun damu wannan duniya ai ibo ne karama duniyar ma gaba daya ibo ne karama cikin kaddarorin Allah tabaraka wa ta'ala da shekarun da shi shi ya saboda haka yasta'jilunaka bil azab wa yasta'jilunaka bil azab wa laula ajalun musamma la ja'ahum al azab ba domin an riga an sa wani dama kankara an sa wani lokaci na musamman ba da azabar da suke nema din da ya zai ko da ya musu ولا وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وما كرتوا كرتوا دامو وتكرتوا جزاوة wata rana za su za ta zato ba ta tsammani a duniya ko lahira sai azaban da aka yi musu wa'adi din da ke sauka a kansu.
يستعجلونك Haka بالعذاب
dai suna gaggauta kada ka zo musu da azaba.
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Sani Allah Ubangiji ya nuna cewa ruwan da muke da shi a duniya cikin shekuna da cikin koguna da ƙwaramu da fadamai da menene ko fadamu wannan ruwa misali ne Allah ya aza mana ta utan jahannama ta kewaye mutane a lahira irin wannan ne kamar yadda ruwan nan in Allah ya sako shi a kan mutane ai duk duniya za ta zama babu haka azabar jahannama tana nan tana jiran su kar su kar su yi sauri wani tabi'i ya fassara wa'annan koran yake waɗannan koguna duk Allah ya halice su don ya nuna su ne ma jahannama daga baya Allah zai zo su azaba ta su auku akan mutane to ko da shi wannan ba mu ji shi mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma an yi bayanin cewa azabar Allah yadda take gudana kamar yadda ruwa yana gudana cikin waɗannan tekuna da abin da ya lafanta ga Yesu يستعجل بالأمرين لجهنم لمحيطة بالكافرين وجهنم كان كيو يد كافرين كبر يد وأن الروي سنة كيو يد كان أدم العيوة كدنيا
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم كتناتر متو كأنبشي رانا لأذاب ذات رفي ستسمنتو لكما تكسرت قصاد سمت أذابا ويقول في ألوكة الله أبني يا متو ثاني الملائكة في متو ذوقوا ما كنتم تعملون وأن الدائم أدنك أيكتا أتى الدنيا وتأذابا لن hakikarsa ayyukan da suka yi ne Allah mai zo su azaba saboda haka yake musu to kusan kana waɗannan abubuwan da kuka yi a rayuwar ku ta duniya
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة wato Allah ubangiji yana karfafa zukatan mu'mini Allah ya halice mu don ibada ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kowa ya sani ibada ba ta inganta sai in an samu lafiya da zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali da wuri abincacce zamani ma mai taimaka wajen aminci shine ibada za ta inganta to idan ibadar nan ta gagara to Allah ya kira bayin sai yake musu ne ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayi da waɗanda kuka yi imani cikin waɗanda sun kafirce inna ardi wasi'a kada ku damu duniyar nan kamar kicce ido ne ƙasata tana da yalwa ƙasata tana da faɗi inda kace idan ka kasa ibada an hana maka to ai ba dole ne ka zauna inda kake din ba inna ardi wasi'a ƙasata tana da yalwa fa iya ya fa'budu ku kaula ku je wa ku yi hijira inda za ku samu kwanciyar hankali ku bauta mini abin da baya sauko baya sauka da kanku shine ibada amma zama a wata ƙasa ko a wani wuri ba dole bane sai dai in ka in Allah ya tabbatar maka a wurin zaka zauna lafiya sosai ka zauna to anan ayan nan ta nuna cewa shine dalilin da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suna son makka fiye da komai da komai amma da matsuwa ta zo kafirai sun tsananta musu sun rasa sukuni sun rasa kwanciyar hankali da damar yin ibada da komai ya ya ci mutu suka bar makka suka nufi kasar habasha sun je wajen mutum mutumin da ake ce masa afhama wato afhama annajashi an je wurin shi aka zauna a kan shekaru su takwas sabon annabi tsakanin su je su dawo su je su dawo a yi shekaru takwas a can to a cikin a cikin zaman su a can din nan Allah ya taimake su musulunci ya bunƙasa musulmin da sun shiga cikin mutanen da sun shiga musulunci daga cikin wato habashawa maza da mata suna da yawa sai dai abun abun takaici kuma dai abun rajin daɗi marubuta tarihinmu na musulunci sun kasa rubuta wannan sashi na tarihin Afirka wanda su wato wanda zai nuna cewa Afirka ta riga dukkan sakannin duniya shiga addinin musulunci wannan ba a ba shi haƙƙinsa ba a rubutattun tarukan duniya da muke yi yawanci muna ga musu wannan larabawa sun yi kuskure ko sun zaɓa sun yi kuskure haka kuma su mutanen habasha ma su ba sun yi kuskure da sun rubuta a sandan shekaru goma sha hudu din nan akwai an yi aure a wurin wasu sun mutu a wurin wasu aka suka aka haife su a ciki kuma dukansu sun hauka har yanzu ana samun wasu mutane daga cikin wasu ƙabilun larabawa a cikin ƙasar habasha din ana larabci da komai da komai wannan tushen hijira da sabon annabi suka yi ne amma kuma abun bakin ciki halin da da muke ciki a zamanin farko bakin mutum yana da wani lamba Afirka kuma tana da wani lamba ba a damu da wannan ba a bari aka bari ya tsere mana amma da an rubuta da an samu ilimi da yawa masallatan da aka aza alfashin su a zamanin sahabai suna nan a karfi su wasu wuraren ziyara na kafin ta wasu sahabai tana nan duk komai yana nan in ka je wurin sai an nuna maka wannan wuri kaza wannan wuri na kaza ta cikin malamai ma namu na borno kamar abdullahi sai sadat wanda shi ne ya yaɗa karatun qur'ani a zamanin shi ai ya mutu a musawwa a can eritrea a can a can ethiopia na da ɗin shi ma ya mutu a can ire-iren shi suna da yawa to in dai mun duba irin waɗannan abubuwa za mu san akwai abin da aka yi amma Allah yana ba da izini duk inda tun da aka halarci aka yi an ce ka saboda ibada in ka kafa yin ibada a wani wuri to ka miƙe ka je wani wuri Allah yana ce wal arda wada'aha lil anam kasa da baki ɗanta Allah ya halicce ta musamman ga mutane wato ƴan adam Allah bai halicci kasa saboda wani abun nan ba kuma duk kasa dan adam yake zai rayu a kan da ba za ka ce masa a'a ba zai iya rayu ya ji daɗin wato daɗin da yake so kamar yadda inda aka haife shi amma dai in ka samu daman yin ibadar ka inda aka haife ka to za abin da ya fi wannan saboda son ƙasa shi ma wani asali ne babba a cikin wannan addini namu na musulunci ubangiji yana ce كل نفس ذائقة الموت to ana ce muku ko ku bar addini ko za mu kashe ku to ba ba komai ai kowane mutum ma zai mutu ba ran da babu ran da ba za ka tsantsana mutuwa ba saboda haka mutuwa kar ya tsora sun tafi a kuma mutum kuma ka san an rubuta maka lumfashin da yana shiga yana fitan nan da adadin ruwa da kake sha da adadin abincin da kake ci da adadin kwanakin da za ka yi da adadin su shi wanda yana zai kashe kasan nan ba zai ne kashe ka ba sai idan waɗannan abubuwa suka cika eh wani lokaci ma sai kaga shi yana da niyyar ya kashe ka sai ya saki shi saboda haka ka komar da lamarin ka ga Allah tabaraka wa ta'ala shine mai yin komai da komai kar ka ji tsoron mutuwa balle ka bar addinin ka ka rike addinin ka mutuwa ba za ka same ka ba sai lokacin ka ina yi ثم إلينا ترجعون كان ذاك قوم جريمه ko da waɗanda suke so son ku da mutuwar gaba ɗaya.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات